أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magara muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi Allah sa wannan karatu ya zama sababi daga sabubban da za su kai mu aljanna yau muna ranar subtu asab shidda da watan ramadan shekara ta 1445 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine sha shidda da watan uku shekara ta 2024 miladiyya a daren jiya mun tsaya a ƙarecin suratul fatar muna roƙon Allah abinda muka karanta a cikinta Allah cika mana ladanmu kenan yau za mu tashi farkon sura suratul hujurat farkon sura kamun nan akwai wasu 'yan nasihohi kaɗan karanto aya uku daga cikin suratul hujurat faddala larama
سورة الهجرات مدنية وهي ثماني عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم نعم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض من تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون innal ladina إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى na'am لهم مغفرة وأجر عليم Allahu akbar nasiha da muke so mu gabatar yan kaɗan yan ƙarama shine ga yan uwa musulmi ku sani yau muna shida da wata gobe ranar alha- gobe ranar lahadi sati guda da muka kama watan ramadan ku duba yadda wata yake gudu ku duba lokaci yadda yake tafiya kamar jiya ne fa muna cewa wata zai tsaya watan ramadan watan ramadan gashi yanzu an mun yi azumi guda shida azumi guda shida wallahi ka sani ya kai dan adam baka shirya ba zaka ji ana gobe sallah kuma wannan watan da farala da karamci da abubu da magafira da shiga aljanna da yake cikin shi Allah kada ya sani to yanzu lokaci yayi ka hasaba kanka lokaci yayi ka ɗora jadawal ka binciki kanka a cikin dukkan abubuwan da ake nema a cikin watan ramadan ka ga wanne ne kai ka ƙara wanne ne ba yi ba ko ɗaya don ka tashi ka yi shi ka binciki kanka a cikin abubuwan da ake so ka tashi da su a cikin watan ramadan ka binciki kanka ka ɗora jadawali a cikin abubuwan da ba a so a yi shi a cikin watan ramadan wanda za su shagalar da kai shin kana tare da su har yanzu ɗungungun wai za ka tambayi kanka rayuwarka ta sauya a cikin wannan kwana shidan ko bata sauya ba shin kamar kamun a shigar ramadan kake jin kanka ko ko akwai wani canji na imani a cikin zuciyarka ko ko kana ganin lalle lalle imani ya karu maka kamun a shiga cikin watan ramadan na farko ka binciki sallolinka shin sallolinka gaba ɗaya kana yin su kai a matsayinka na namiji a masallaci tare da liman ko ba kai ɗaya kake yi a gida idan kana sallah kana nutsuwa da khushu'i da tsoron Allah da komawa ga Allah yana kai ka har ka dinga kuka a cikin sallah ko baka taɓa wannan tunanin ba wai kana tashi da dare ko ku ta kake sai goma ta ƙarshe kaɗai za a tashi da dare a dare in yayi can kana tashi ka yi munajati da kai da ubangijinka ka fara ko baka fara ba banda salloli na farilla salloli na fila jiya mun yi bayanin yadda suke tashi da dare mumune na kirki wanda simahun fi wujudihim qiyamul layli babu abin da zaka dosa da shi a dare qiyamul layli uku daga cikin ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe insha Allah sai ka ga bayan shi ka fara tashi ko baka fara ba tashi ko barcin ka yake ta rumbutawa barcin ka binciki kanka a salloli sai ka binciki kanka a shi kanshi azumin ramadan ne shin ka tsare dokokin shi kana yin azumi da bakinka kana yi da idanuwanka kana yi da ƙawahuwanka kana yin azumi da kunnuwanka ko ku dai kawai haka nan abu ya riwa sha kiɗa da bakinka ka tsare bakka cin naman mutane bakka giba bakka da hasada da zata kulla sharri ka dinga kulla ma mutane sharri ka tsare bakinka wannan a cikin wannan kwanan shida da aka yi ka yi ko baka yi ba ka tsare idanuwanka a bisa kallon haramu ko ko kullun kana gindin telebijiyon ko ko kullun kana salula daga wannan youtube sai wannan instagram sai wannan sai wannan menene sunan shi kuma TikTok sai wannan sai wannan kallon batsa kallon abubuwan da wani bi shedan ma yana kumya ya kalla tsiraici na mutane ko ko wannan kawai ka sa gaba a cikin aikinka salula ta dauke ma lokacinka ko bata dauke ma ba ka yi azumi da idanuwanka ya kai dan adam a wannan kwana shiddan da aka yi yaya idanuwanka suke dangane da ramadan a wannan kwana shidan da aka yi yaya kunnuwanka suke dangane da ramadan shin kiɗi kake ta saurara music a more a hole a ji daɗi ko ko ƙura'ani da wa'azi kake saurara sai ka binciki kanka yaya kake a yanzu kowa ya binciki kanshi menene ya yi menene bai yi ba ka binciki kanka a ƙawahuwanka ka yi azumi da ƙafarka ko baka yi ba ka tattaka ka je gurin haramun ko ko ka rike ƙafarka sai gurin alheri kaɗai take zuwa idan ka ma kanka binciken wannan a gaba ɗaya sai ka ɗora jadawali duk abin da baka yi ba sai ka tashi da shi sadar da zumunci silatin rahim 'yan uwanka 'yan uwan babanka 'yan uwan uwarka ka ziyarce su a wannan kwana shidan da aka yi ka ziyarci ka je sadar da zumunci ka je ka ziyarce su ka kai musu ziyara takanas saboda Allah subhanahu wataala ko ko babu wanda ka taba kai ma ziyara ko ko ba wanda ka ziyarta har yanzu a cikin 'yan uwanka mukarrabanka malumanka abokannanka maganar da kake musu magana mai daɗi ce ka ziyarce su da kanas don Allah ko baka yi ba ziyara fa babban abu ce sannan ɗungungun watan ƙur'ani izini nawa ka karanta har yau zama nawa ka yi a masallaci kawai kana karatun ƙur'ani so nawa ka zauna kawai ba abin da kake sai karatun ƙur'ani ka yi ko baka yi ba sai ka binciki kanka ka yi ko baka yi ba in baka yi ba fa lokaci yayi da zaka ma kanka hisabi ba wallahi lokacin nan wucewa yi yawa wanda muka yi Ramadan da su bara yanzu ba su nan in ka bincika suna ina suna cikin kabari da za a tambaye su me kuke so abu daya a maido ku duniya da sun ce suje da daya a cikin watan Ramadan raka daya su samu su yi a watan Ramadan sai kai Allah ya baka lafiya kana nan raba daɗin ya isko ka kuma kake shantakewa wallahi duk wanda ya shantake sai yayi nadama dan lokaci ne ɗan kankan nan duk wahalar da zaka sha ka tuna yadda Allah ya ce ayyaman ma'aduda ɗan kwanuka ne kididdigaggu kucewa suke yanzu zaka ji ana gobe sallah shikenan an ƙare ramadan sai baɗi ta isko ka ba ta isko ka ba Allah kaɗai ya sani yanzu yanzu nan ne saboda haka lokaci ya da kowa zai binciki kanshi ya ɗora jadawal abin da ya san ya yi ya ƙara abin da ya san bai yi ba ko ɗaya to ya yi matuƙar yi ya tashi da yi matuƙa shi ramadan ba kamar aiki ba ne wanda in ya kusa ƙareci hutu ya zo to shi aksin shi shi ramadan ko da yaushe yake ci gaba ƙareci shi yana zawa kuma ko da yaushe jajircewa ta zo ko da yaushe aiki tukuru ya zo ko da yaushe ake ci gaba a cikin ramadan ko da yaushe aiki tukuru ya tashi a ƙara kuzari a tashi a jajirce a ci gaba da ayyuka saraka ka yi saraka ko ba ka yi saraka idan ana zancen saraka wasu suna ganin cewa wai sai mai kuɗi zai saraka a'a ya ɗan adam ka yi tsoron wuta in ji annabi walau bi shiƙi tam ko da da ɓarin dabino ne ka ɗauko dabino guda ka ɓara shi ka ba wani rabi saboda kana Allah kai kai kai sa ka wuta tsoron wuta ne ka ci rabin ko da da ɓarin dabino ne kenan kowa iya yin saraka kowa yana iya yin saraka kawai kana yi ne dan Allah dan Allah ya taimake ka to wannan ita ce nasiha a yau mun da ke sati guda da watan Ramadan wanda kowa ya kamata ya binciki kanshi a yau ya ba kanshi jadawal ka yi amfulodita ka tsara lokacinka wannan lokacin ziyara ne wannan lokacin karatun ƙur'ani ne wannan lokacin tashi da dare ne wannan lokacin zuwa tafsiri ne in ji magana Allah in ji ƙur'anin nan menene yake kumsa wannan lokacin da zan kai ma 'yan uwana ziyara ne wannan lokacin biyayya ne ga uwayena uwarka da babanka ka musu biyayya da kama musu akan aiki da ba su kuɗi in kana da da taimakawa da yawan musu addu'a kana yi ko baka yi idan baka yi ba lokaci ne da zaka binciki kanka wannan abubuwan duka da muka zana ka yi azumi da bakinka da kunnanka da hancinka ka yi azumi da ƙawarka da idanuwanka kana yi ko baka yi ka nesanci duk wani kalle-kalle mu suke shagalar da kai kana yi ko baka yi to lokaci ne na ka bincike kanka domin na tabbata ɗan lokaci ne za ku ji ana cewa gobe sallah wannan kenan yau za mu tashi farkon sura insha Allah sura da ake ce ma suratul hujurat hushirat ɗakuna kamar ɗakin matan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sura ce madaniya kuma kun san hukumce-hukumce na sura madaniya su ne dokoki na shari'a dokoki na shari'a take karantar da mu wannan surai aya goma sha takwas ce kuma madaniya ce sannan kuma tana karantar da mu ladubba na rayuwa yadda za mu zamna tana karantar da sahabai da fari yaya ya kamata su zamna da annabi sallallahu alaihi wasallam da irin ladabin da za su mishi gurin ta gurin magana yaya ya kamata su dinga mai magana gurin gurin ko ina ko ina in za a zamna da shi ya kamata su fuskance shi sannan tana karantar da mu da ladubba tsakanin mu mu ya kanmu musulmi da musulmi ladabin da ya kamata ya ya kamata ka girmama ɗan uwanka musulmi wannan sura duka tana karantar da mu sura ce wadda Allah subhanahu wata'ala muka ce daman aya aya goma sha takwas ko sai da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu so biyar a cikin ta daga can kuma tsare ce yace ya ayyuhan nas ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani sai Allah ya sako dokoki dokoki dokoki hallo a ce ya ku ya ya ayyuhal ladina amanu a sako dokoki dokoki hallo ya ayyuhal ladina amanu sai da aka yi so biyar da ƙarshe can aka ce ya ayyuhan nas aka sako dokokin a duba da kyau Allah da farko ya ce mana ka karanto ko ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullah inna Allaha sami'un alim ku ji farkon ta ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani su wane ne wanda suke tare da annabi sun yi imani su ne sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da Allah sun yi imani lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne Allah yake kiransu da su da mu gaba ɗaya aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kashe ni kada ku gabatar abu magana ce ko aiki game gaban abin kamun Allah ya ce kaza za a yi ko annabin shi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kada ku dinga yin azarbaɓaɓi a cikin rayuwa kada ku yi aikin komi face la ta ƙulu khilafin kitabu wa sunna kada ku haɗi magana wadda take ta saba ma Allah ta saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma banda gaugawar yanke hukunci ba tare da kasan me Allah ya ce a yi ba me annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar a nan kasa ban ka duba kitabul akhbari ko yace wala ya fa'alul fi'ila hatta ya'lamu hukumullahu fi a cikin kitabul akhdari mutum musulmi kai ya kuskure yayi wannan aiki sai ya san hukuncin ubangiji a wannan aiki wa yas'alul ulmaa ya tambayi malumma wa ya katadiya yayi koyi yayi koyi gawa wa ya limuttabi'ina ga masu bi biyayya ga mi li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam masu biyayya ga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama su zaka tambaya su dora ka hanya ta gaskiya kenan ba kowane malami ba mai amsa sunan malami ba kowane ba ake fatawa a gure shi sai mai bin Allah mai bin kitabullahi littafin Allah da sunnan annabi anan lahallari ba lahallari wanda akwai shi a gidan kowa haka malamin Abdurrahman al-Akhdari haka ya faɗi a cikin ahadari to kada ku kuskura ku haɗu wata magana ko ku yi wani aiki wanda ya saba ma littafin Allah da sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka ibnu abbas ya fassara wannan aya sannan kuma ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani imani dai da shikashikan shi guda shida islam kuma shikashikan shi guda biyar to imanin aka tambaya a nan kenan ya gama shikashikan shi guda goma sha ɗaya musulmi masu imani saboda mun san ka'ida mun yi bayanin ta al-islam wal iman idza ittafaqa iftaraqa wa idza iftaraqa ittafaqa mun san wannan mun yi bayanin shi ko la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kada ku gabatar da abu gaban kamun Allah da ma'aikin shi su yanke magana ko hakun faɗi hakun zartas wattaqullaha ku ji tsoron Allah matakal jin tsoron shi inna Allaha sami'un alim lalle Allah sami'un mai ji ne alimun masani ɗaya kenan sai Allah ya ƙara cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ka shedinku kada ku dinga ɗaga murya saman murya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in kun zo za ku mai magana kada ku dinga ɗaga murya ka gani fawqa sautin nabi saman muryar shi wala tajharu lahu bil qawli kuma kar ku bayyana mishi magana magana biyu ce fa kar ku daga murya saman tashi kuma kar ku dinga magana tajharu lahu bil qawli wanda ta hi karhin tashi ta hi karhin tashi a sauti idan muna magana kana magana magana ta ta hi karhin taka a sauti to wannan aka ce ba a ma'anai ladabi ne an gane ko ka jahari ba'adikum li ba'ad kamar yadda shashen ku suke magana ga shashe tsakaninku ku biyu an tahabata a amalukum kuna yin haka ayyukanku suna roshewa gaba daya wa antum la tash'urun ku kuma ba ku sani ba menene aka yi wannan magana duka doka ce ta zo an samu hadisi daga abdullahi bin abi mulaika yace akhbarani abdullahi bin zubair abdullahi dan zubair ya bani labari ku duba sababin sabkar wannan aya guda biyu yake cewa kadal khayrani ayyuhulika abubakar wa umar alkhayrani zababbun nan guda biyu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama abubakar da umar kada ayyuhulika sun kusa saura kiris da sun hallaka saura kiris da sun hallaka menene akai wata kabila ce ana ce mata banu tamim suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi karɓi musulunci da kyau suka yi imani suka yi karatu da za su koma gida annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya so ya ayyana musu ƙa'id shugaba a cikinsu annabi yake so ya sa musu shugaba za su koma garinsu ita wannan ƙabilar ta banu tamim tamim sunan mutum ne tamim ko ba tamimu ba tamimu hausa ne suka mai da shi tamimu isilin sunan tamimu ake cewa tamim eh shine sunan sunan sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam isilin tamimu ne ba tamimu ba an gane ko so annabi da ya so ya dora musu shugaba a cikin su ta wannan kabilar banu tamim abubakar sai ta ya rasulullah amir ma'bad bin hazim ka dora musu ma'bad bin hazim a cikin su ya zama shugaba kaga abubakar tuni ya ba da ra'ayin shi kamun annabi ya faɗi kamun Allah ya zartas ya ce annabi a ɗora musu ma'abar bin hazin sai abubakar ya ce la ya rasulullah a ɗora musu alƙahaƙa shi za a ɗora a cikinsu kaga abubakar ya faɗi magana umar ya faɗi magana abubakar ya faɗi magana sai umar ya ce kawai ka faɗi wannan magana ce yake ce ma abubakar kana so ne ka halafa mini kawai don ka saba mini to wannan magana da ya faɗi ma abubakar sai abubakar ya ce wallahi ya ɗaga murya a gaban annabi hobe ce ba komi ya ce wallahi la'uri da an ukhalifuka kat ya ce wallahi ba na yi wannan magana ba ce da yin saba maka shi umar ya faɗi wannan magana shi kuma abubakar ya rantse da allah ya ɗaga murya ya ce shi ba ya yi ba ne ba don ya saba ma ya saba ma umar to kaga a wannan magana abu na farko wanda aka zarge su sun zartar da hukunci kamun annabi ya yi magana abu na biyu sun ɗaga murya a gaban rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to laifi ne Allah zai ladabtar da mu wannan abun guda biyu da suka yi bai yi ba kyawo sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli yanzu kun ma'anar ta zo ko ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku ƙara zartar da abu hukunci kamun Allah da ma'aikin shi su faɗi ku hakun faɗi hakun faɗi wanda yadda za a yi to ka shaidin ku daga yau kal a ƙare ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah samiyun alim kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku waɗanda kuka yi imani daga yau kan wanda ya ƙara daga muryar shi sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam doka ce ta sabko kan wanda ya ƙara daga muryar shi sama da muryar annabi ko ma ta yi daidai in kuna zance ya faɗi kana faɗi ko kuma kana tambaya ta yi daidai muryoyin naku Allah ya hana to wannan menene wala an tajharu lahu bil qawl ko ku bayyana magana daidai daidai da taku da tashi kada ku yi haka nan ka jahari ba'adukum li ba'ad kamar yadda shashen ku suke yi ga shashi yanzu zaka kirayi abokinka babbar ta kai kiran shi da ƙarfi kuma ka kama sunan shi ka ce abubakar haka ne ko isma'il kai kira shi da kake babu wani kaskaftawa babu wani ihtiram babu girmamawa Allah ya hana amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kace ya rasulullah ya nabi Allah ya abul qasim ya baban qasim magana mai laushi da girmamawa da kambamawa haka Allah ya ce a dinga ma annabi sallallahu alaihi wasallam to masu yin haka nan kinwa sai Allah ya kawo ƙarecin aya an tahabata a amalukum wa antum la ta la tash'urun in kuna yin haka ayyukan ku gaba ɗaya za su zube kaji ai inda gurin tsoron yake in kuna ɗaga murya ko kuma kuna daidai ya shi ma to ayyukan ku gaba ɗaya za su zube to kun ji inda dokar take ayyukan ku gaba ɗaya za su zube in kuna yin wannan gaban annabi sun yasa annabi da ran shi ba a ba wannan wa hatta da ya mutu a kabarin shi da ka je yanzu a madina a kabarin annabi zaka an rubuta wannan aye a hankali zaka zo da ladabi ka zo ka ja kudo gurin kabarin ka mushi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu bawon da zai mun sallama sai Allah ya maido mun raina na maida mai sallama mala'iku za su gaya mishi wane ne dan wane ka shigo ka yi assalamu alaikum ya rasulullah shi ma ya maida maka sallama wace irin rayuwa ce yake a cikin kabari Allah kaɗai ya sani duk gaidashin da kai sai ya amsa to saboda haka ladabi ake yana mace ma a ladabi za ka yi a ladabi za ka iso wurin shi wannan kenan kuma akwai hadisi na abi na thabit bin kai shi thabit sahabi ne wanda yake shi ne lokacin da sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aya wannan ta sabko kun san sahabbai kullum fada annabi ake zuwa ana daukan darasi ko ana zuwa ana karatu lokacin da aya wannan ta sarko shi tabit sai zamna a gida kwana ɗaya bai zo ba gurin annabi kwana biyu bai zo ba gurin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kwana biyu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tambayi ina labarin sabit ya akai kwana biyu ban gaba sabit wa qala sa'ad bin mu'az huwa jari ya rasulullah sa'ad bin mu'az ya ce ya rasulullah makwabci na ne ni kuma ban ji ba an ce yana da wani uzuri ko bulaguro ko bai lafiya ya ce bari in je in gani sa'ad bin mu'az sai ya kamo hanya ya zo gidan sabit da ya zo sai ya isko shi ya yi tagumi yana zamne ya kishin gidi bisa gwiwar shi kawar shi kamar irin tagumi da wannan ba Allah ya yi tagumi bisa gwiwar shi haka yana zamne ya rasa abin da yake mai daɗi ya rasa yadda zai yi sai ma'azi ya ce mishi me ya same ka wa ya taba ka menene aka yi kwana biyu baka zo ba har annabi yana tambaye ka sai shi tabit yake cewa baka ji ba ayat da ta sabko baka ji ba karecin ta an ta habada amalukum yace ni kuma ka san mai murya ne babban magana gare ni yanzu in je in yi magana a gurin annabi duka aiki na ya roshi yana zaune yana cikin khiyar ya rasa abin da yake mai daɗi ku duba yadda suke biyayya ga ma'aiki shi mutum ne mai buwa rock murya shi babban murya ce akwai mutane haka nan ko wanda su haka a halicce haka Allah ya halicce su ko mahiyar ake da su daga nesa zaka dinga jin su to su haka Allah ya halicce su maganar su babban magana ce to shi haka yake da aya wannan ta sabko sai ya fasa zuwa majalisin annabi kuma ya kasa fitowa ya rasa inda zai sa ran shi mu'azu da ya sko shi ya takumi ya kaura bisa kan shi wajen gwiwar shi ya gaya mai wannan mu'azu sai ya ce to bari je in gaya ma rasulullah mu'azu ya gangaro da gaugawa faraja'a mu'azu wa akhbara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ga abin da sabit ya sa bayya fitowa annabi ya ce koma ka gaya mishi huwa laisa min ahalin nar huwa min ahalil janna koma ka gaya mishi shi baya daga cikin wanda aikin su za su zube saboda murya wannan da Allah ya mai shi dan aljanna ne ku duba ba tuni kenan wannan ya nuna mu an bashi labari shi sabit dan aljanna ne ya zo da gaugawa ya kawo labari yana jin daɗi shi ma mai ba da labarin yana jin daɗi muka ce mai ba da labarin yana jin daɗi wanda aka ba labarin yana jin daɗi wannan abun ya sa sabit ya samu labari cewa shi ɗan aljanna ne ku duba yadda suke biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yadda suke tsoro kar su je su saba ma magana annabi sallallahu alaihi wasallam to ina wa wa'ancan wanda su ayoyin suka sauko a kansu ai ku ji sababin saukar ayoyin ko sababin abubakar ne da umar da suka yi wannan ya faɗi magana ya ce a sa wane wannan kuma ya ce a sa wane umar yake ce ma abubakar a dan ka saba mini ne shi kuma ya ce wallahi ba na yi safdana ba na yi haka bane dai in saba maka to da aya wannan da sabko shi hadisi a cikin bukhari lokacin da aya wannan ta sabko umar in ya zo zai ma annabi magana kamar rada ya faɗi ya faɗi sai annabi ya ce me kace bai shi ba annabi bai shi ba ya ce ya nabi ya kaza kaza kaza a hankali ya ce ban shi ba abin da kace sai annabi yana tambaya da kyal ya yi magana eh da kyal ya faɗi saboda tsoron kal murya shi ta yi daidai da murya annabi ko kuma ta yi murya annabi an ta haɓa da amalukum aikin ku zai rushe shi kuma abubakar fa da muri da aka sabko wannan aye sai ya zo ya ce na rantse da wanda ya aiko ka wallabi anzala alkitaba wallabi anzala alaykal kitab na rantse da wanda ya sabko maka wannan littafi daga yau ban na ƙara maka magana sai raɗa raɗa wannan dukkaninsu sun yi alwashi a hankali suke ma annabi tsoro suke an taha baɗa a malukun dai aikin nan nasu ya je ya roshi to doka ce Allah ne ya faɗi su wane ne suke ma annabi magana da ƙarfi su ne mutanen karkara mutanen ƙauye wanda ilimi bai je musu ba suna daga nesa za su dinga ya rasulullah ko kuma ya muhammad ukhruj ilaina ya muhammad huto huto sai Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat innal ladina yaquduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubuhum littaqwa
na'am lahum maghfiratun wa ajrun 'azim Allah ya ce innal ladina yaghudduna aswatahum kaga wannan wanda suke make huska- suke rage sautin su sun matse ba su daga muryar su inda rasulullahi gurin mai zan Allah ulaika alladina imtahana Allah qulubahum shine wan su ne waɗannan wanda Allah ya tsarkake zukatansu kamar sun ci jarrabawa kuma littaqwa taqwa ta samu ta shiga gurin zuciyarsu tsoro suke yanda ya kamata walahum magafiratun na gare su gafarar Allah wa ajarun azim kuma na gare su lada babba wanda yake shi ne kaga daga nan su ma sun samu rabo saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba a daga murya a gurin shi sannan bakka yi ma yanda maganar za ta zo daidai da maganar shi Allah ya hana ci gaba إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون a nan ku duba da kyau su wane ne suke kiran annabi min wara'il hujurat innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat kaga wannan da suke kiran ka bayan ɗakuna aktharuhum la ya'qilun mafi yawan su bisa hankalta ba su hankalta walau annahum sabaru ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم Allah subhanahu wa ta'ala والله ya ce غفور رحيم law annahum sabaru da sun yi haƙuri hatta ta kurja ilaihim hakka huto zuwa gare su lakana khairan lahum ai shi ya hiye musu alheri to su wane ne wannan innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat wannan da suke kiranka daga bayan ɗakuna su ba daga ma ƙofa ba a'a yanzu misali annabi yana ɗakin Aisha sai su ke sun san anan yake sai su kewayo daga bayan katangar ɗakin Aisha sai su dinga ya Muhammad huto huto huto ukhruj ilaina to kaga wannan ai bai yi ba bai yi ba wara'il hujurat ba ma kowar gida ba suke zawa a daidai ɗakin kenan yana cikin ɗakin Aisha ko ko yana ɗakin Hafsa ya sai daidai katangar ɗakin Hafsa sai a dinga kwala mai kira ya fito to wannan mafi yawa mutanen karkara ne mutanen ƙauye ne wanda ilimi bai je musu ba saboda zaman ƙauye in dai ilimi bai je maka ba baka zauwa kana cikin gari kana ɗaukar ilimi to hallaka ce wanda take ita ce eh mana dan ƴan ƙauye su ce wani abu ku tsaya ku ji annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da yace dangane da mutanen karkara kuma ai ba sai su ƴan karkara ba akwai ma'aikata wanda aiki yake kai su karkara ko akwai ma'aikata wanda su a ƙauye suke kawai sun koma can to hukuncin su gaba ɗaya hukunci ɗaya ne a musulunci kullu sakinal qura duk wanda yake zamna a ƙauye in bai zuwa birni yana ɗauko ilimi annabi yace zuciyar shi sai ta ke ƙasa dan bata da ƙari yau a ƙauye yanzu kai babban malamin yana so ya koma baya ya koma ƙauye babu abin da suke so kawai ka ce musu ayi sallah ayi azumi ko babu fatawa da rikici na zakulo fatawa wadda take ita ce hukuncin kaza ya ne hukun a'a kawai ka gaya musu yadda ake sallah shi yasa ai mafi yawan yan bid'a kasurgumin malamai yan bid'a sun so su shiga karkara ƙauyuka wanda ba su waye ba su yi ko su yi duk abin da suke so saboda su ba su da ilimi wanda bai je ba kuma gwalgwadon ƙauye gwalgwadon kusancinta da birni gwalgwadon iliminsu to annabi ya ce in dai bai zuwa yana ɗausano ilimi to sai zuciya shi take kashe mutum uku ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zana a cikin wannan hadisi na biyu yace duk mai horauta da duk abin da ya gani sai ya bi in ya ga zomo ya bi in ya ga kurege ya bi ya bunan ya bunan to sai ya tashi a tutar bawo eh mana baka ji hausa suka ce mahauta biyu mai raba hankalin kuda eh mana mahauta biyu mai raba hankalin kuda ya rasa ina zaya ya je nan fur ya komo nan ya komo nan ga abinci kuma ya rasa yadda zai to ko da yaushe ana so ka yi tarkizi akan neman iliminka na uku shine annabi ya ce duk wanda yake zama gurin masu iko gurin sarki ne ko gurin gwamna ne kuma yake shiru a cikin addini a gaban shi bai iya faɗin gaskiya to sai ya fitinu a cikin addinin shi fitinuwai ita ce ka kasa faɗin gaskiya ana so a zauna da masu iko ka dinga faɗin kakka bari abu wanda yake ba daidai ba a zartar da shi kai dai ka faɗi in ka faɗi ka ƙare ka isar da su ba ku ji ba aka ce ba a mugun sarki sai mugun buhari to ku taimaka ma sarakuna da masu iko akan bin hanya ta daidai ku gaya musu sai ka ga sun daidaitu amma ba ka kyale ba kai kawai dan girmamawa duk abin da aka kwamsa an kwamsa ko aka ba kawo ba wannan mutanen uku haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mafi yawa wanda za su kiran annabi da irin wannan magana to mafi yawa mutanen ƙauye ne shi yasa annabi sallallahu alaihi subhanahu wataala ya ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududallah hudud ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimun hakim al-arabu sune mutanen zamnar kakara ƴan ƙauye yace ashaddu kufran wa nifaqa su suka yi tsananin kahurci da manahurci da yawa za ka gani mutanen ƙauye ba su da ilimi ba ruwansu da addini sallan ma ko aka ba su kaba da ita ko aka amma ba dukansu ba akwai masu ilimi masu karatu wanda suke kiran mutane zuwa ga Allah zuwa ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam amma mafi yawa to babu ruwansu da karatu in kuma baka karatu ba ya zaka ka gyara addinin ka kuma wani faɗa da manahuci yayin nan gurin a shi bai san ba addinin ne bai sani ba ne da an samu an karantar da shi da ya zama mai imani na ƙarshe to labari bai isar mushi ba shi dai ya san shi musulmi ne to yaya ake sallah yaya ake azumi yaya ake zakka ya ake wankan janaba yaya ake kaza yaya ake kaza duk bai sani ba hukumce hukumcen wannan babu shi a wurin shi kuma da bayyazawa birni ya ɗauki karatu babu ruwan shi shi yasa sai kaga abubuwan da yawa in ka shiga wata ƙauyen kai sai ka zub da hawaye saboda tausayin al'umma yadda suke rayuwa to a zamanin annabi ma wanda suke karkara sun sha wuya ana barin su a cikin wani abin sai an yi lokaci mai tsawo kamun su samu labarin ballantana a wannan zamanin namu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaure koma madina lokacin da aka wajabta sallah alƙibla ta rasulullah ita ce kudus kudus annabi yake kallo yana sallah bayan wannan sai Allah sai annabi ya so da ma Allah ya canza mai alƙibla ya dinga kallon ka'aba sai Allah ya sabko mai aya iya cikin sallah قد نرى تقلب وجهك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها نعم فول وجهك شطر المسجد الحرام to kun gani وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin sallah yayi buri daman Allah ya canza mai kai ya dinga kallon Qudus Palestine ya dinga kallon Ka'aba iya sallah Allah ya sabko mai wannan ayoyi cewa fa walli wajhaka shataral masjidil haram daga yau an sauya maka alƙibla a wata ruwaya ya yi sallar raka'a biyu a nan ya juya ya koma ka'awa ya ida biyu sabai suka koma bayan shi aka ida biyu menene muke so mu faɗi to mutanen akwai wata ƙauye ana ce mata kuba ba kuba ba ƙiblatain ƙiblatain yanzu unguwa ce a garin madina wannan mutanen ba su samu ba labari an canza ma annabi sallallahu alaihi wasallam alƙibla suka yi sallah azzahar din wannan suna kallon kudus suka yi la'asar suka yi magariba suka yi lisha gobe da sai suka yi sallah asuba duka suna kallon kudus saboda ya wuce an bar su a gari an canza alƙibla su kuma suna tsohuwar alƙibla ba sani ba har sai da wani ya taso za ya garinsu ya isko suna sallah da azahar suna kallon kudus ya ce an sauya ma rasulullah alƙibla ka'aba ake kallo maka sai suka juya su ma to me ya ka musu wannan saboda suna karkara kuma babu mai zauwa ya koma kenan dole a dinga zuwa neman ilimi birni ana ɗaukowa wannan zai sa karkarai da ƙauyen ta samu ta samu farla ta samu ilimi innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat kaga wanda suke kiranka daga bayan ɗakuna bayan ɗaki ba baban ɗaki ba hammam muke ne ba bayan ɗaki matanka ba daga kofar gida ba kewaya bayan ɗaki su dinga kiranka ya muhammad sai sai Allah ya ce aktharuhum la ya'qilu mafi yawan su basu sani ba mutanen karkara ne ba kaga hadisin wanda ya zo ba zai yi hutsari a hilin masallaci daga karkara ya zo kawai a hilin masallaci sabai suna zaune sai ya kware wando ya kware izar din shi a share can kawai ya yi hutsari sabai suka taso zo su bar mai annabi ya ce ku kyale shi ku kyale shi sai da ya ida hutsarin shi kaf ya darme ya taso kuma sai a gaban shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka dauko zanubun min ma salka guda ko so guda na ruwa aka je aka kwaza a ruwan abu tsarin aka kwaza abu tsarin kuma sai annabi ya ce mai wannan guri ne na ibada tsarkakekke ne ba a san najasa to kaga ya gan su wannan sun so su matsa mai sun bata mishi rai da suka matsa mai da ya tashi kaga duk ya bata jikin shi da wutsari da ya tashi ta yi ya Allah ka sa mu aljanna da ni da Muhammadu ka sa kowa in ba mu ba wai da su yake da su yake shi ma wanda suka so su farma yakin wannan annabi ya ce laqad hajartal wasai ka kaurace ma abin da yake mai yalwa da ni da kai mun cika aljanna mu kadai Allah sa mu mu duka aljanna mu ma Allah sa mu aljanna to duka irin wannan abubuwa yana fitowa ne daga karkara karkarar da su tura mutane su je su yi ilimi su zo su koya musu walau annahum sabaru Allah ya ce da sun yi haƙuri ba su dinga ƙuga maka ba wannan kiran hatta ta ilaihim har ka huto daga daga cikin gidanka lakana khairan lahum da shi yayi musu alkhairi wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai duk da wannan in sun tuba Allah sai ya gafarta musu ya ji kansu Allah gafarta mana gaba daya sai mu Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نعم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لانتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون Allahu akbar wannan ya ayyuhal ladina amanu wannan na gaba bari mu fassara kashin bakin sai a komo a faɗi hadisin sai ku gane bayanin ya fito Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in ja'akum fasiqun bi naba'in in wani fasiki ya zo muku da wani labari fatabayyanu to ku nemi bayani wanda yake shine ku bi diddigi fatatabbatu kenan ku tabbatas wannan zancen haka ne ko ba haka na bane saboda in ba ku yi ba haka an tusibu qauman bi jahalatin za ku je ku farma wasu mutane shine ku afka musu akan jahilcin ku ku tabbatas ba da labarin wannan wanda fasikin nan ya kawo muku idan kuma kuka kai musu yaƙi fatusbihu ala ma fa'altum nadimin za ku waye gari kuna nadama akan abin da kuka yi wa alamu anna fikum rasulullah ku sani wa a cikin ku ma'aikin Allah ga ma'aikin Allah fa tare kuke da shi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri da zai bi ku cikin al'amura da yawa shawarce shawarcen ku da abubuwan da kuke faɗi da zai yarda abi ya bi ku a haka nan la'anittum ai da kun wahala da kun halaka gaba daya ba kowace magana ba yake kunku akan wannan walakin Allah habbaba ilaykumul iman amma Allah ta'ala sai ya soya mu ya sanya muku san imani ya sa muku san imani a cikin zukatanku wa zayyanahu fi qulubikum ya adanta shi shi san imanin a cikin zukatanku wa kara ilaykumul kufra Allah ya sa kin kafirci wal fusuka da fasikanci wal isyan da sako duka Allah ya sa a cikin zuciyarku buku san wannan ulaika humur rashidun wannan wanda masu sifa wannan wanda Allah ya sanya musu san imani ya sanya musu kin fasikanci da kafirci kumur rashidun su ne shiryayyu wanda Allah ya zaba menene akai wato hadisi a cikin musnad imam ahmad bin hanbali hadisin anas bin malik radiyallahu anhu yace wani sahabi ne ana ce mai al-haris bin abi zira zira al-khuzai shi wannan sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi karatu yayi karatu ya dauki hukumce hukumce ya dauki musulunci lokacin da ya so zai koma ƙauyen su garin su can to shi tunda ya musulunta ya dauki hukumce hukumce na zakka da sallah da ayyukan musulunci gaba daya sai ya ce ya rasulullah a garinmu akwai masu kuɗi akwai 'yan kasuwa akwai manoma akwai makiyaya kenan in lokacin zakka ya yi ya rasulullah ka aika mutum mu tattara zakkanmu don yanzu daga naje da awa za a shi kawai kira zan yi zuwa ga musulunci duk wanda ya musulunta lokacin zakka ya yi a tattara zakkar muna tsimai ka aiko mutum sa'i ya zo mu bayi shi mu bashi wannan zakka ya kawo madina aka yi haka shi wannan sahabi ya gaya ma annabi annabi ya yarda ya tafi garinsu ya tafi garinsu ya dinga kira zuwa ga Allah ya samu mutane da dama wanda suka musulunta lokacin zakka yayi shi da kanshi yake kawowa a tattara a tattara kan kayan gona kan kayan kiwo kan kuɗi aka tattara zakka ana tsumai ma'aikin ma'aiki annabi ya aiko manzo ko ana tsima ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiko manzo wanda zai zo ya karɓi wannan zakka da lokaci yayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika manzo din ko kuma kamun wannan su da suka ga har manzon bai zo ba dan aiken annabin bai zo ba har yanzu sai suka taso suka ce ko dai wani laihi muka yi sai ya zaɓi cikin manya-manyan zaɓaɓɓun mutanen wanda ya kira suka musulunta da shi kan shi sai suka ɗauko zakka wannan suka koro ta za su zo madina su zo madina su kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama su tambaye shi yaya aka yi ba aika musu ba ba aika musu ba sa'i wanda zai je ya amso kitibus sai suka gamu da 'yan madina sun mutu za su yaƙe su ashe yanda zancen yake da lokacin yayi annabi ya aika wani ana ce mai walid ibn uquba shi walid bin uqba din nan ya huto zai tahi amso zakkar wannan sai ya ji tsoro shaidan ya sawwasa mishi a cikin zuciyar shi in ka je kashe ka za su sai ya ji tsoro sai ya tahi sai ya komo da ya komo sai ya je gaya ma annabi cewa sun koro shi sun koro shi kuma har da ya ce da ya yi magana ma sun mushi barazana za su kashe shi ya tsere saboda ya ji tsoro shaidan ya zayyana mai ya ji wasu abubuwa a jikin shi wanda ya ga alamu kawai sai ya komo ya komo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam to kenan tunda sun ki zakka kenan sun kafurta shi kuma wanda ya ki bada zakka ko ma a cikin musulunci yake ya kafurta ya kafurta haka ne bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yaya aka yi ai wanda suka yi ridda kala biyu ne da wanda suka fita daga musuluncin kwata-kwata abubakar ya ce sai ya yaƙe su da wanda suka ce a'a mu muna musulunci amma zakkar dukiyar mu ce ba ma bada ba saboda ai zakka Allah ta yi khudh min amwalihim خذ sadaqa من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم inna salataka إن صلواتك سكن لهم to kaga wannan shubuha ce ta sa a cikin kansu khudh min amwalihim Allah ya ce ma annabin shi ka amsa daga cikin dukiyarsu sadaqatan saraka ta zakka to tahirhum ka tsarkake su wa tuzakkihim ka tsarkake dukiyar tasu kuma wa salli alaihim ka dinga musu addu'a inna salataka sakanun lahum addu'ar da kake musu tana sa musu tabshin zuciya tana jin daɗi in annabi ya maka addu'a daɗi kake ji mana sai ta suka yi bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama to ai Allah ta yayi annabi ya karba bai ce ba Abubakar ya karba saboda haka bu mu badawa kun ji shubhar da suka sa a kansu shubha ce wanda take ita ce Abubakar ya ce a'a dole ne babu wanda zai raba tsakanin sallah da zakka sai na yake shi domin ka duba duk cikin Qur'ani Allah da ya ga ka zakka sai ya kawo sallah Da ya ga ka وأقيموا zancen sallah ya kawo الصلاة zakka.
وآتوا الزكاة wa aqimu salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku bada zakar dukiyar ku wanda ya raba tsakanin zakka da sa- da da sallah sai an yake shi kuma kahuri ne ba a rabawa eh haka ne atiu Allah wa atiu rasul su ma busu rabuwa ku bi Allah ku bi ma'aiki tare suke ko ina aqimu salata atu zakat tare suke su ma busu rabuwa haka nan ne kuma kuma Allah tauhidi ku yi biyayya ga uwaye hallo su ma tare suke wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ربك wa ألا bil walidayni تعبدوا ihsana.
إلا إياه نعم.
وبالوالدين إحسانا ubangijinka ya yanke hukunci ba a bauta ma kowa sai shi kuma ku kyautata kyautatawa ga al- ga- ga uwayenku kun ga wannan abun guda shidda biyu duk cikin qur'ani tare suke ba a raba su abubakar ya ce ma umar yana ganin ba a yaƙe su ba saboda shubha ce kamar musulmi ne masu sabo abubakar ya ce hatta anta ya umar har kai ya umar kana ga ba a- ba a yaƙe su ba a jabbaru fil jahiliyyati hawaru fil islam ka zama to mai tashin karan hanci mai tsanani a lokacin jahiliya kuma a cikin musulunci ka dinga sako sako abubakar ne wanda yake ma umar faɗa ya ce wallahi la'uƙatilannahum ya ce wallahi sai na yaƙe su wanda yake ba da tsimingiya ta doki ko tsimin bulala ta- ta wata dabba a zamanin annabi yake ba da ta zakka yanzu in ya hana ya ce sai na yaƙe shi abubakar ya ce la'uƙatilannahum mastamsaka saifu biyadi ko ni ɗaya ne ya ce a kul takobi yana iya tsayuwa a hannuna ya ce sai na yaƙe su Allah subhanahu wata'ala ya fahimtar da Umar ya ji lalle a zuciye shi an yi wannan rikicin ne kamun wata sallah ka- ko azhar kalla asar Umar ya fahimta da ya dawo ce eh lalle sai an yake su shubha ce to su wannan da a- kenan in sun hana zakka kenan yakin su ne za a yi tuni annabi ya zaɓo sojina an ba su izini maza su je su yaƙi wannan garin su je su yaƙe su sun huto bayan gari madina kitius sai ga su ma sun zo saboda laihin walid walid shi da bai waɗi ba ya je ya tsara wannan abu sai ga su sun zo su suka ce ina za ku suka ce garin ku za mu yaƙe ku mana ya ce me aka yi fa annabi ba sallallahu alaihi wa sallama ya aika walid ya je ya amso zaka ko koro shi kuma ku ce za ku kashe shi alharis ya ce wallahi ba wanda muka gani babu wanda muka gani ba wanda ko gani a koma sai aka komo garin madina aka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ji abubuwan da ya abu shi laihin na walid ne daga nan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kamun annabi yayi magana in ja'akum fasiqun bi naba'in duk in fasiki ya zo muku da labari to fa tabayyanu ku binciki zancen wannan ku binciki zancen wannan yaya yake ba kawai ba haka nan kawai daga an zo an ga muku zance sai ku tashi ku da yaki a'a an tusibu qauman bi jahalatin za ku samu wasu mutane ku riske su akan jahilcin ku kun ga yanzu da aka yi mugun katari ba su huto kin wannan ba su wannan ma'aikan na rasulullah sallallahu alaihi wasallam da daga an tayi garin ai yaki za a yi kuma an yaƙe su bi jahalatin akan jahilci saboda fasikin nan bai hudi ba magana daidai fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Allah ce to sai ku wayi gari akan wannan abin da kuka yaƙa su yaƙe su kuna nadama saboda zancen ba haka bane ba yanzu kun ji fasara ta hoto da kyau ko wa alamu anna fikum rasulullah ku sani wa ma'aikin Allah kuke tare da shi shi kuma ma'aikin Allah da yana biya muku akan dukkan zancen ku da kun hallaka kun wahala kenan kai mai jagoranci ba dukkan zance ba kawai daga an zo an kama zaka dauka ka hausa shi da yawa akwai manahukai akwai fasikai wanda za su zo su gaya maka magana wanda ba haka nan bace a gama wannan da wannan ko kai a gama ka da wani daga an gan ku tare da wani wani zai zo ya kinkisa ma ko da ba mai jagorancin ba ne an ga kuna shiri kuna abuta wani mai hasada mai keta zai zo ya ce ma ai wane kaza wane kaza dan dai ya ga ya raba to duk zancen da aka kawo maka ka binciki zancen wannan haka ne ko ba haka bane kamun ka ɗau hukunci to a nan kan mutane su ga cewa zancen mutum guda ba a ɗaukar shi a'a annabi Allah subhanahu wata'ala ta in ja'akum fasiqun in fasiki ne ya kawo muku labarin ba a ɗaukar shi amma habar al-aqad ake ce mishi labarin mutum guda in ku ba fasiki bane ba in ba fasiki bane ana ɗaukar shi ko ya ku duba ibnu umar shi kadai ya ga wata a madina ba annabi ya yi umarni aka dau aka dau azumi abdullahi ibn umar shi ɗaya ga wata wata ne na azumi zai kama kowa bai gani ba a madina shi kadai ya gani ya zo ya ce ya rasulullah ni na ga watan nan ka gan shi na gan shi annabi ya ce a dau azumi mutum guda ne amma ai ba fasiki ba ne ba an gane da kyau ko to shi ma wannan wanda ya shiga akwai ayoyi da yawa wanda ya faɗi shi kin wannan walid kin akwai ayoyi da yawa wanda Allah ya gafarta musu inda Allah ya gafarta ma muhajirai ya gafarta ma al'ansar shi kudi yana cikinsu ya tuba ko bai tuba ba sahabi ne kenan ana tattauta zaton ya tuba ya koma ga Allah abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana lokaci ya yi ya Allah muna roƙon ka dan girman zatin ka dan iyawa ka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama saurin shigan mu aljanna da yawa daga cikin mutane sun aiko suna bara Allah a da'a gurin Allah ya Allah muna roƙonka ya Allah ka biya musu bukatunsu na alheri Allah ka biya musu bukatunsu da bukatunmu na alheri Allah ka biya musu bukatunsu da bukatunmu na alheri Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasanmu ya Allah wanda ba su da lafiya a cikin mu ka ba su lafiya ya Allah masu neman aure Allah ka ba su daidai su ya Allah masu taimaka ma addinin ka Allah ka lullumka musu dukiyar su bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ka sauko mana zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah ka sauko mana zaman lafiya a ƙasar mu bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanu عنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بعيد فسرات